إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗurin mu a markaz ahalus sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 24 ga wata na shawwal hijira shekara 438 wanda ya dace da 18 ga wata na bakwai shekara 2017 muna cikin littafinmu alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz darasi na 109 darasi na 109 insha Allah za mu tashi ina ga haƙƙi na biyar na shidda ne cikin haƙoƙin mace akan namiji wanda kowanne ya ambato haƙƙi na kowa na maza da mata wanda yau kenan muna cikin bayanin haƙƙin mace akan namiji ya ce wa min haƙƙil mar'ati ala rajul an ya'zana laha fil khuruj min al bayt idza ihtajat ilayh ka an targaba fi shuhud al jama'a aw fi ziyarat ahliha wa aqaribiha aw jiraniha bi shart an ya'murha bil jilbab wa yanhaha an tabarruj wa sufur كما ينهاها عن العطر والبخور ويحذرها ويحذرها من الاختلاط بالرجال ومسافحتهم كما يحذرها من رؤية التلفزيون وسماع الأغاني إيا مغانا حكم مجي أكن نمجي يتأني أذن لها في الخروج من البيت يبات أذن وتادق جدا iza hatajat ilai in ta bukaci zuwa wani wuri duk da kaga nan ba hana mace huta ba amma abin da yake da miji shi ke tsara abin ya ba da uzini aje ko ka aje igiyar a hannun shi ta huta illa abin da aka ce in bukata ta kama kai ce don shi iya namiji ai mata ce san bata huta aya musulunci hana mace kullum dole ta zamna wa kanna fi biyutukin da wannan aya ce ta qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko sanin amma matan suna wuta wuta wadda ta dace matan safe suna wuta su je su dawo illa kurin tsarin wutan ne aka tsara wuta ta musulunci ga zai ambata mana abin da aka hana kenan ya ba ta uzunin wuta in ta buƙaci wuta ya ka misali inda ya dace ko ta buƙaci mace misali ka an talaka fi shuhudul jama'a in ta buƙaci zawa masallaci don annan salama ya yi magana cewa la ta muna'u ima Allah masajidallah kakku hana bayan Allah mata zuwa masallaci kenan wani haƙƙi ne gare su in sun nema kai za a tambaya amma ga kan kaka hana kenan ka ba ta uzinin halartar sallah ta jama'a in ta bukata in ta bukata don ita ba dole bane ba a kanta a ofi ziyarar ahaliha wa ƙaribiha aujiraniya ko ta nemi bukatar zuwa gidansu ko danginta ko makwabta na tare abokan rayuwa dole ya karantar da mu a musulunci bai hana mu'amala ba bai hana ba zumunci don ka mace ka ɗauka irin na magana kamar mallaka na bawa kai za ka hana ta zuwa gidansu ko yan uwanta kai musulunci hatta da abokai na kwarai wanda bawa da shugaba kansu bai dace ba ka raba su don ka armita illa wanda ka san a kubacin tarbiya ko a ce lalaci wannan shi ne zaka mana amma haka kurin ka ce don kaɗa meta shi ke don kayan ƙidaye kai kaɗai ba haka ba ne ba za mu ga haka ta tsarin annabi sallallahu alaihi yadda yake da mu'amala da iyalan shi diba khadija radiyallahu anha yanda ya zamanto hatta gororinta inda yake mu'amala ko da wani abu aka dafa a gidan shi tana aikawa ya sa aika gidajen ma'ana goron ta har bayan ta mutu har bayan ta mutu annabi idan aka yi dafuwa gidan ya ce aika gidan wance saboda gora khadija ce kwarai akwai mu'amala kenan ba a raba mace ko mu'amala gaba daya don ka almeta ta yanke mamarta da kowa ya kai kadai a inda yake da matsala ne wannan zaka shiga da yi magana a jenan ko ka a jenan amma baka raba ta da iyalanta danginta makusantanta baka raba su gaba daya sai inda ake wata tuhuma ta wani lalace wannan shi ne da haƙƙin kan namiji mai haƙƙin sa ta hanya wannan kana iya hanawa ko cewa da sa wata doka kan abin amma haka kaka hana ka ya ce da ya magana ba ta uzini halarta sallah ta jama'a ko ziyarar iyalanta ko makusantanta ko makwabta ya ce da sharaɗin an yi amurha bi jilbab ba haka ba kurin ya mata umarnin sa sutura mai sutura jiki gaba daya mace lullubi ma lullubi wai na an tabarruj wa sufur ya hana mace a tabarruj gwada ado gwada kwalliya a sufur gwada tsiraici an kenan ya hana ta gwada kwalliya adanta a waje kuma da gwada tsiricinta kayan ta rihe inda aka wajabta mata rihewa banda kudin huska ta yi hannu a magana mai kari ya ce kama na an al'irtar wani bukur kama da zai hana ta sa al'irtar turare na ruwa albukur turare na icci da mace mai shi masu ta hausa turaren wuta ko turaren wuta na shi ma ana sa a buga a yi turare da shi turaren wuta to duka ya hana ta sa turare na ruwa da na wuta wanda za ta wuta ta ba gari kamshi an hana ta ba gari kamshi mace haramu ne ta haka sai ke cewa yi haddirwa min alkhitalati bin rijal wa musafati mai hana mace cakuluwa haduwa da maza in za ka gamuwa da maza da mata ko ba maza hannu da na bariki saba saba saba saba da ake gaza da yan bariki ka hana mata ka wannan aiki sai dai in muharramunta ne wannan musulunci bai hana ba muharrami ya ce wannan kama yi hadirwa minot talfiziyon osman a gani kamar da ya hana zai hana ta ganin talbijin haka waƙoƙi me yake bin talbijin an san mahi yawa talbijin ke wani abin sananne an ba an sa ƙaidi ba mahi yawa lalace cikin su mahi yawa ana ga lalata a cikinsu tsireci wannan kenan sabanin in ta addini ce amma haka da yawa aka bacin tarbiyya ake kasancewa ta hanyar kallon talabijin zai sai ka ɗauki misali yan wani zababe na kan laraba ma ka ɗauka imma nisat imma a rafasakin gaba ɗaya an ka ɗauki tasha goma da wuya ka sami biyu ta addini a goma da wuya ka sami biyu inda ke addini da wuya ka sami gaskiya ya da wahala gaskiya kwarai addinin kaɗan ne kenan ga hattara dai da abin da ake kallo a gidanka domin daga nan abu da yawa ake ɗaukan tarbiya yara suke ɗaukan tarbiya ta hanyar talabijin abu da yawa ta nan suke ɗaukan abu da yawa da jin duk wani waƙe-waƙe kaka bar ta zama to mai jin waƙe-waƙe wannan filafilan zanen gasar hausa iri-iri kullum gasar nan su suke tarbiya gare mutane gidan gari ba gargajiyar musulmi gida goma da ya ka samu uku ko hudu wanda babu wani filafilan na najeriya wannan su kasashe ga sanin dai kudin fulafulai ne na lalaci a su suke karantar da ɗiyan mutane tarbiyyar su ta ake ɗauka yadda suke mu'amala da maza in mu'amala ta yara duk ana ake ɗaukan ana raina abin a shigo abu ne wanda ya ƙwarar iya tasiri ga karantar da mutane wata rayuwa ta musamman wata rayuwa wahabi wata rayuwa ba kudin kudin khayali ne ba abin na kika bane ba abin da ba taɓa yi ba ta kaddara kamar zai iya yiwa akwai a mata yaudara akwai a musu lalaci abdewa na yin maganin zama da kisha irin abin da ake kora cin koyo ne makaranta ce irin yin ake mata sharri kuma a kanan ake koyon komi wanda abin sanan ne kan haka don nan gaskiya wajen mutum ya hankali da balle yau lana filabayan ba fitina za a cikin mata al'umma kamar su su juya wa ɗan mata hankali su juya mata ka hankali ya ka budurwa canza mata ra'ayi kana kallon kan gidanka amma ra'ayin zarban da naka wallahi tana ma kallon ma ka wani ba ka waye ba wallahi haka suke ga abun nan abin ne ba na wasa ba kuma abin gidajenmu sun fitinu sun fitinu mata da wani abu na mara shi zuwa kasar tattalin sauya da ake yanzu mace mata mata musulman ke kaga musulmin ne za a sa wai wani kice ya suko matar shi tana me ana da ke mahi yawa da akan sa wa'azi kai tsaye bayan nan dalilin soyayya to ita ba ta za ta iya zuwa ban aiki ma da rediyo don kai wuce ta amma zai ta tana jira tana jira a kare da dalilin soyayya kai wuce ta amma wa'azi ba ruwan da za ta ci wa shi ne ba ta wuce haka rediyo ba ta rabuwa su kai wuce kana ganin abu ne mai sauki abu ne mai haɗin gaske don kwarai abin iya tasiri ga su duk da wasu na kawo ko abu ne na hakika a wani lokaci irin rashin kyakkyawar mu'amala da wasu maza ke wa mata yakan kai mata neman shuraren irin waɗannan kalmomi na soyayya a wani lokaci gaskiya na biya cikin abin akwai wani matsala na rashin ɗokan rashin mu'amala da mace kyakkyawar mu'amala ta wasa irin da a musulunci idan ake mu'amala na raha tsakanin mace da miji idan yana mutu a gida babu nishadi tsakanin mace da miji ba mu'amala kyakkyawa ba wasa a dara a jin an nishadi akwai matsala ke shine mahiya mata suke shiro don wannan don wai neman cike wani gurbin kina ya kamata idan ana zuwa can ka kuma ka bude kowa ta kyakkyawa mu'amala ka bata mu'amala kyakkyawa ka yi wasa ita ka tattauna ita ka hira ita ka ji ra'ayinta ta ji naka kai zama ta kurin an sa kile kai ba kai ba ita kurin ta yi kwanciya wani iya ka matsala da yawa wuri da yawa gaskiya magana to shi dai kai ne mai gida ka san abin da ake kallo a gidanka a takaici ya ce haƙiƙin na bakwai wa min haƙƙin mara ta ala rajul Allah ya fi shi sarraha wa Allah ya zukura aibaha idu huwa al'aminu alaiha wal mutalabu bi ri'ayatiha wa zawda anha wa min akhadar asrar asrarul firash ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إذاعتها lihadis asma bint yazid zamu zo kan insha Allah yace iya daga cikin haƙƙin mace akan namiji Allah shi sirha kada ya rika mata tona asiri wani abu na mace na balle an ce balle na irin mu'amala ta mace da namiji da kana faɗi wa abokanka halin matarka a halin kwanciya ire-iren wannan ababe kwarai haɗari ne duka ma sirrinta idan mace kalin da namiji babu sirrin to na samu sirrin kina na neman kwarai suturce juna ya ce to kakka abinci kuma aibu na ta ma ya ce domin kai ne amini kai aka ba kulawa da ita ka ji gama tona asiri a waje ina gama tona asiri to kuma ina samu amana kai ne aka ba kenan wal mutalabi ra'ayatiha wa zawda ana kai ake nema ka zama mai kiwonta makiyayi kanta kuma mai kare mata wani aibu shine wa zawda anha yace wa min khatar al asrar daga cikin mahi hadarin sirri na tsakanin mace da miji asrarul firash asirri na mu'amala ta kwanciya da ita dalilin haka yace wani da dalilin haka hattaran nabi sallallahu alaihi wasallam min idza'atiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratarwa na hana cutar da mace ya wannan magana na tsoratarwa da akan cutar da mace li hadis asma bint yazid ya kawo dalilin hadisin asma bin tazid ruwayar da ina kalban cikin da adamu zafaf ya kawo ta da sauran wurare abinda yake ruwayar asma bin tazid tana wajen annabi sallallahu alaihi ta ce annaha kan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rijal wa nisa qu'ud faqal لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل مرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق في طريق فغشيها والناس ينظرون سما تنبأ اللابارن وتسنى زمني أوجن manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da maza da mata duk suna zamne a gaban shi sai yace la'alla rajulan yaqulu ma fa'alu bi alihi yakan yi akan samu namijin da zai ka hudin abin da ya da iyalan shi ko akan samu haka mutum ya rika faɗin abin da ya da iyalan shi wala Allah maratan tukhbir bima fa'al ma zawjiha haka akan samu mace mai ba da labarin abin da ta yi da mijinta fa aramma alqawm da akai shuru akai gumba magana babu jawabi akai gum shuru yace daga baya ita asma bint zaid fa qultu ta sai nace i wallahi kaga i kina larabci ce hasan dai ne qul i wa rabbi sun burani ko duk ɗaya ne hasan ce i ku i ne ku i kurin i sai na ce i wallahi i haka ne na rantsa da Allah ya rasulullah innahunna la yaf'alna mata suna irin wannan magana suna bar labarin mu'amalarsu da mazansu wa innahum suma maza la yaf'alun suma suna yi qal sai ce fala taf'alu kakku irin wannan aiki ya hana irin wannan aiki ba da labarin mu'amalarka da iyalanka ya ce fa'inna ma zalik yin misalin wanda zai zo ya rinka ba da labarin mu'amalarsa da iyalan shi ya ce mitru shaitan da kai shaitana ta fitadin kamar shaitani ne game da wata aljana a kan hanya tsagiyar aljani kan hanya kan kowa gaban kowa fagashi ha nasu yanzu kamar shi yazo kan hanya ko ya kallon ka ka kwanta da ta haka misalin ka yake laihin mai hudin labarin mu'amalar shi da matar shi kamar ka zo tsakar titi kana zanen kana kwanci da matar ka ne kamar ka ga yana shi yana masu da kan titi mu'amala kan titi haka misalin ki kenan laihi ne babba sai ya ce kinan na takwas wa min haƙƙil mar'ati ala rajul an yastashirha fil umur wa la siyama allati takhussu takhussuhuma wa auladuhuma yace iya daga cikin haƙƙin mace akan namiji ya nemi shawararta cikin al'amurra balle ma abin da yake yake bantar da su na bangaren iyalansu bangaren gida harkokin gida ta mai shawara ta mai kamata a yi mai kamata na ma'amala kun balle lamarin ɗiya kakkaware ta kunan ita ba ta da ra'ayi ciki ita yin hakan iktida'an bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam koyi da manzon da Allah ya kusa da Allah ya aiko yace faqad kana yastashiru nisa'ahu wa ya'khudhu bi ra'yihin manzana sallallahu yana neman shawarar matan shi kuma iya amsar ra'ayinsu wa min zalik daga cikin irin yanda ya saba hakan ya kama ka misali makana minhu yawmul hudaybiya hina faraga min kitabati sulh thumma qala li ashabi qumu fanharu thumma haliku abinda na yake ishara na yanda yake zama ya tattauna da iyalan shi ya ka misali irin abin da ya wakana a hudebiya mai hudebiya abu ne sananne wani san tarihin musulunci annan sallallahu alaihi wasallama wannan mulki da allah gwada mai da ya zo makka ya yi tawafi da ka'aba cikin nutsuwa wasu na umara wasu na hajji wannan abin da ya gina mulki to ya ɗauka a wannan shekara abin zai wakana ya ga masamurcin annabawa gaskiya ne ya hoto daga maka da sahabbai kusan 500,000 watarwa da 400 iyaka da 500 wannan hutawa ya hoto da ni umara ya zo ba wani magana bugawa ya zo daidai hudebiya in kilo daidai kamar iyaka ce ta harami daga bangaren arewa zamu ce da haramin makka hudebiya wuri ne kamar iyaka ce ta mashigar haramin makka a nan hudebiya ya sansani ya tura a gaya mutanen makka gashi mun zo aikin umara mu zo yaƙi ba mun zo kurin mai aiki mana umara mu koma aka aika suwan bin affan ya je ya ba su labarin ga abin da ya kawo to na kisa ce dogon mun shiga ta gaba ɗaya a takaice dai a nan kai da kawowa a je a zo har labari ya kawo ai an kashe usman wannan kashe usman labarin da ya zo wani musulman a nan ne ya yi mu baya da musulmi akan jihadi akan a mutu ko a rayuwa inda ya kashe usman duk mu zo yaƙi ba inda ya kashe usman dole mu da kifansa ya yi mu baya da musulmi gaba ɗaya wajen dubu ɗari biyar cewa kowa ya ba da ranshi ko da zai take ga mutuwa aka mashi mu baya usman bai nan ya ce ya rasu da kasan usman na yakan cikin wata muhimma ga hannun usman ganawa annabi ɗora hannun shi yawa usman mubaya duk da aka kan bayanan wannan da ya takace dai abu ya wakana kuma wannan hikimar Allah wannan wanzukan mubaya duk da abin yaki mai wakana mai kowanne Allah garauta mishi wannan abu da aka yi to yanzu dai bayan aka yi a kawo sun kiya sun ce bayewa a ce muhammadu ya zo daga madina ba shawararsu ba uzuninsu ya shiga maka ya yi tsawafi kenan ma ya kari mu kenan mun ma mai kauya kenan suka ce duk da al'adarsu a jahiliya ma ba sa ko barawo bai taɓa wanda ne aikin haji kowane ne ba su in mutum ne ya harami ba a taɓa shi da cutarwa to amma hamiya ta jahiliya kun suka taka duwan dogokin kuma ba su hana mutumin da ya tunkarka ba kuma mai amma suka ce kurin in yadda baiwa kurin baiwa muhammadu shiga maka ba uzunin haka kurin dole koma cikin dai mu'amaloli da aka yi ya koma baɗi ya dawo da uzuninsu kuma duk wanda abin da yake wa kaninmu da kai duk musulmin da wanda yake daga can naka wanda ya hijira in ya dawo gida gida ya dawo ba zai zama a gida amma idan wanda ganin maka ya isa ba musulunta ya bi ka madina za ka maido mana shi annabi ce ya amince ire da wani abin kwarai ya yi zahi abin kullum annabi annabi ne salama mutum annabi annabi bai salama hajji bai da iya matsala a nan kwarai sa ba ya kasa sai tashi a nan hawar bin khattab ya tashi wata kalma ce daga baya sai da ta sadaka ta sadaka ce da Allah ya yi mishi yanzu sai a yi wata rasu da baka baka ce kayan mafarki a yace ba kai ce ya ce ya muhammad ya rasu da kai ba annabi allah bane gaskiya ci kware annabi allah gaskiya ba kai baka ce kayan mafarki akan za mu zo makka mu yi dawafi mu koma ya ce ina wata kware ya ce ba mutu kansa kan wakil kansa yawan sakan sai akan karya ba kuma sai ya rasu da ya za a yi mai yarda da kaskanci cikin addini wannan kaskanci na zo lai kaskanci ne ya ce da na ce maka za mu zo mai tsofi na ce maka bana ya ce a tuce za mu tuce za ka zo shalau za ka zo ka yi tsofin ka'aba shalau za ka zo wani abin umar ya tara ya yi ya maganu umar bayan haka koma wajen abubakar ta ce abubakar ba ga abin da ya wakana yanzu mun zo an sa hannu kan wani awon kaskanci ne ba an gaba da bayan za mu zo mai tsawafi cikin kaza kaza bayan da ba shi cikin gaskiya ba suna kan ƙarya ya shi ya mace kaskanci cikin addini abubakar bai na annabi suka haka da annabi abubakar iya can kote sai abubakar cewa umar da ya baka labari za ka zo ka yi tawafi na ka'aba ya ce maka bana ya ce umar ka tsaya abin da ya gaya maka tabbas za ka zo ka tawafin ka'aba ka tsaya inda ya gaya maka abubakar bai na ka abu abin da annabi ya bashi da ya bashi amsa haka abubakar ya gaya mishi kuma su musuli da kuma abin da ya waka na kanta a takaice dai bayan kalmomi an zo an sulu annabi ya amince da maganar medo wanda suka yi hijira ya maido su makka kuma shi wa shi yace wanda har namu ne tsere mina da shi har musulmi ne tsere za ku da shi sai ba shi zai da yace an kuma namu namu ne ya zo nan ya zo nan wajen bai koma Allah ya riga shi mota wannan hikima hikimar Allah ana kiran shi fatahul ula awalan shi ne buɗe na farko fatahul awal akan musulunci domin wannan shi ne aka ce babban buɗi wannan sulun da aka yi to a takaice dai bayan sulun wannan abin da ya wakana annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kenan ya ga sahabbai gaba daya kowa ya warware harami a zo a zo a yanka dabba a yi aski a warware harami a koma gida to wani abin da ya musu yauni asar wannan magana kenan muna magana kenan da yake cewa abin da ya wa kana wannan suka ce a ya za a tsawar waje ga mu ga harami ya sun lai mawar waje harami don wani kawuran abin ya musu yi wani ya huta cikin safai ya ce kowa warware shi ne ana yake kama ganin a lokacin da ce masu habbai ƙumu fanharu su mahaluku ku tashi kowa ya je ya soke dabbar shi wanda zuwa hada ya kenan kuma a yi aski kenan a koma wani kawai da manzan Allah yi ta ce fawallahi ma kama minum rajul hatta kala zalika talata marat ku tashi ku je ku soke ku yi aski ta ce wallahi babu wanda ya motsa ko ba wani ko aka yi shiru suka tashi suke tsorori hedi su uku ku tashi ku je ku soke ku yi aski shiru abin ya zai falamma lam yakun minum ahadun da ya gaba ba wanda ya tashi abin ya tada mai hankali sun kasa zuwa su warware shi ne a nan da khala ala ummu salama radiyallahu anha ya shiga wajen matar ummu salama fa zakara laha ma laqiya min an-nas ya ga mata ga halin da ya samu ta wuri daga mutane abin ya ta wuri fa qalat ya nabi allah atuhibbu dhalik tashi annabin allah kana san haka kana so su yi da'a su aikata abin da ga musu shawara ta mutum mutum da hankali don shawara kana san su yi haka nan ta ce ukhruj wutan zu ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنهر بدنك وتدعو خالقك فهلكك تجي ذكرك وتا كما قوة مغنى كجي كلمة ديك كما قوة كجي كي كسوكي دبوبنك أغبانس ka kira wanzamin ka yi maka asiri kurin shi haka shi kenan ya shawarar ta fakhara ta fallam yukallim ahadan minhum ya huta daga hemata bai ma kowa magana ba hatta fa'ala zalika yaji abin ta gaya mishi abin da ta gaya mishi yayi abin da ta gaya mishi yayi kenan yaje ya soke ya kira aka mai aski falamma ra'u zalik aikuwa suna ga annabi ya wani abin shi ya fara ya riga ya su abba kuma ina qamu fanaharu fanaharu wa ja'ala ba'dhum ya'laku ba'dan hatta kadi ba'dhum yaqtulu ba'dan gamman kai da musu tashi kuma galiga yake wani galiga yake habba fafafafa kuma nan aka shiga wanda suka so su kowa suka tashi ta gaugawa har ta kai kamar sai juna ba wai abin kuma da bakin ciki kuma zai dame su da annabi wannan abin annabi hayar gasi wani abin kuma ya dame su bakin ciki kamar ya kashe su saboda bakin cikin annabi ya ce ai ba ai ba hayar gasi a nan aka wa annabi da'a aka zo aka yi a nan me yanwa kenan ai kaga shawaran mace ce ita ba shawara wannan an ci sakar wasu ruwayoyi masu sa'in kanci shawaru na khalifu wunna bisa kowa mata shawara ku saba musu an kama shawara ya da ba su da hankali kaza ba su da hankalin shawara wannan yan uwa masala mata suna da ragowar hankali tabbas haka ne mana wanda ake ni jinsin mata yana da naƙasa akan jinsin maza wannan haka ne amma wai ba ana nihin ba kowace mace ko namiji ya ta hankali aka samu namiji wawa bai shi da hankali ba shi da wayo mace da wata yi shi kenan ba ana nema kurin akwai mata masu hankali sai mun namijin amma a jimlice jinsin maza ya yi na mata hankali amma akan samu mace ta yi wani namijin hankali kuma ce wajen an ce namijin yesu ba wasu kuma ce masa hankali ne da ce namijin yesu shi ne masa hankali ne gaba daya ana magana ni iko namiji ne a sama harabin shi suke da ba dawon gaza ga gwamnati ga makwata ne kaga a nan kaga aiki na musamman kuma abin da ya ce ya kware ya ceto da al'umma an shiga wani haɗari amma shawarar ta aka bi aka samu ta da wannan muna magana a takaicen abin da ya kana sunan biya an ce me yasa ya zama to alkhairi da musulmi amma suka yi suke mai suna shine budi na farko da akwai musulmi saboda daga nan da annabi sallallahu alaihi wasallam iya fama tsakanin shi da quraish aje a dawo da tafa da quraish an kai madina daga wannan abin na sulhu hudaybiya tunda yanzu wani bangare na abokan adawa ya sa zaman lahiya babu yaki tsakanin su yanzu kuma sai ufuka abin sai ko yanzu yake neman duniya kuma a lokacin nan ne ya ka takardu ya ka aika duniya ya aika wa sarkin farisa kisra ya aika wa sarkin rum kaisar ya aika ma mukaukis na masar ya har ake duniya ya har ake manyan kashin duniya har aka musu takarda asalin tasalin daga wannan da abu ya zo wannan bayan wannan sulu ne ya yi takardun wani ya aika su duniya ko ina yanzu kira ya je ko ina su da ba da kuma hawa wacce muke da cikin gida ne kuma cikin gida ne wani kwanar shawa a yanzu abin ya kai duniya kuma a wannan yan shekarun na kuma shiga makka a hutu a je a dawo na mu'amala kwarai musulunci ka samu ginin zama bayan wannan shekara biyar ne shekara biyar ka bayan wannan sulhun suka wasu suka wuri alƙawari ciki abin da aka sa na alƙawari su da kan suka tada don a cikin wancan abin da aka sa hannu na magana mutum in ya hijira in ya je a maido shi ita wakana ɗaya cikin musulmi abu jandal ya tafi madina ya tsere daga maka cikin sarka a sarka kubce ya tafi madina ya ji kayan madina ana cikin sulhun an sa hannu sai gashi ya kubce daga maka ya zo kuma baban shi ne shugaban sa hannu wakilin ƙurashawa abu jandar baban shi ne mai sa hannun na yarjejeniya shi ne mutane kuma shi kuma shi ne wakilin ƙurashe baban shi ɗan shi ne ɗan mai a cikin azaba yanzu ga shi ya zo an sa hannu abu jandar ya zo ya faɗa ga musulmi da sarka jina a jikin shi ya ce ya muhammadu wannan shi ne farko maganawa wannan bai ciki annabi ce an za sanu ci a sai da ku amince bai da fasa wannan bai ko bai binku bai cikin magana wannan wannan kiran bai bai bi tunda an sa hannun su bai wai ku da shi tunda gashi musulmi an musulmi ke suna a wajen suna tayar da shi tunda shi wannan makoki ne kuma ta gurin shawara yace wallahi da ka sa hannu manzo Allah ya ce Abu Jandal kai hakuri Allah baka muta ce ya rasulullahi za ku mai da ni makka kuma yanzu zuwa ga mushrikai na zo ina musulmi za ku mai da ni makka hannun mushrikai ina musulmi ya zuwa wannan abin ya tara musulmi hankali gaba daya ko hankalin kowa tashi za ku mai da ni cikin kawure na zo ina musulmi na mace ku iya hakuri ka koma ka bi su shi kenan aka sa hannu a nan lokacin da zai koma umar ya bi shi gehi da uban na shi yake mika mai takobi bige shi kuma yake mika mashi takobi yake mika wajen nan ya amsa gobe bige uban eh bige shi kuma kuma kai ka tsere a takace da bi ba to ana nan sai tsere Abu Basir shi ma tsere daga Makka ya taimaka shi kuma Madina ji Madina ji daga Makka tsere ya je Madina sai ga ƙwarisha sun turo wakili mun sa ma hannu da kai wannan ya tsire daga makka kawo shi kuma shi ya ce abubuwa sun dai hakuri ka bi su shi kenan ya biyo su su biyu suka taho da shi ya ba umarni an taho hanya ana sun zana wani ana hutawa sai wani yake hudu ki mana wannan takwabin ciki wata ta kai wannan takwabin ya ce kai kai kai kai kai wannan wannan takwabin ta yake yaba ta kai kai wannan takwabin ta kaza kaza kaza ba ta kaman ai suka manta kaman kaman kaman ba dan wani ne ba kaman da bai cikin da da wasu suka manta shi suka kaman suka kaman nasu ta ana yace nan ganganta sai an wasu haka yo ai dai zai ita kwabi karar sai bi ana ya kashe din ya ya a dubu ne madina a dubu a dubu ya masalaci kashi a dubu ya shi kwada bace wannan wannan ya kudu ya koro shi annabi ya kashe ya kashe a dubu annabi ya sanda abin da aka yi wannan ce wannan ya kashe ya yi yushin ya zo ya haɗo masallaci ya jaman kariya ka kashe shi to ya shi wata ya tunda mene ne shi ya bi umarni ya bi umarni eh ya bi umarnin allah ya bi za ta yi an za a basir shi ke yanzu yanzu ba ko mutum ba tun annabi ya ce ta ya ta ko shi bai ji maka ba ya tsaya a hanya ya zama ya zama to rebel ya zama rebel ta ka zama ya mace da bugami ya tare hanyar kureshawa a nan duwan da ya hijira yanzu mai gaba kana duwan da ya hijira daga ne hukumar daga ya tsoro daga makka tun ana mai azaba in ya tsero bai zai mutum ba dan mutum annabi ya sa hannu mai da ka zai to ya ce da annabi bai iko ya je ya tsaya a wannan wurin suka yi magana duk wanda ya tsero daga can daga makka sai zo sai zo sai zo wannan sai ya zo wajen abu basir suka yi gunguwa nan suka zama yan mashi masu maskari suka suka addabi qurayshawa kun suka hana duk abin zama ya tsabi shi ya tsabi tsabi shi suka kari a wurin da kan suka suka suka tawaga daga makka aka tawaga ta qurayshawa aka ce aje a wa annabi wannan maganar da ya sa hannu mun doke mun yarda dole je bari yanzu da kansu da kan suka yarda a wani abu wani magana wannan ta magana a maido mutum ɗaya jira a su zama da a can wajen ka sun ga su zama a can manzan Allah ya yi musu kyau su je madina ya yi musu kyau da su tsaya da ba ba mu ikon su anan ba doka nan wani belon da ba doka ba su doka amma a madina suna doka zai kan suka rode a taka cikin wannan shekaru dai Allah ya kai kira ya kai wa rum ya kai ma kaisar ya kai ma kisra ya kai ma duniya kuma aka samu amsa mai yawan gaske ta ba da goyon baya da mai kauya da musulunci ka yawan shekara biyu shekara biyu ne bayan wannan shekara biyu aka yi sai suka ta da alkawali suka haƙi wata wadda annabi sa hannu da su banu bakar a nan dai aka samu kenan sun tara alkawali jiya na sun sun tara alkawali shi ne asalin mun buɗe mun kenan annabi ya zo aka zo kuma yanzu musulmin abin da ya ganin yanzu abin kuma ya tabbata aka zo cikin izza da buwaya aka bude makka yadda aka aka yi komai aka yi lahiyar laubar telefoni alkanar a tsawon da aka wa da aka wa annabi ya ce wanzu umar kuma da shi aka yi ya gani magana kenan nan da muna magana shawara ta mace yace wa haka ta ja'ala Allah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ra'ayi zawjihi ummu salama al-khair al-khair al-kathir khilafan lil amsilah al-ja'ira az-zalima allati tanha an mushawarat an-nisa wa tuhaddhir minha ka qawlihim bil 'amiyya مشروط المرأة إن نفعت بخراب سنة وإن ما نفعت بخراب عمر يتي haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa manzan shi a ra'ayin shawarar matan shi ummu salama aka samu alkhairi mai yawa saɓanin musallai wanda ake buga wanda sun bar hanya na zalunci wanda yake hana wa mata shawara har ma ana tsoratar da hana ana hana wa mata shawara kamar suka ce al'amiya kalma ta larabci ba fusa ba suna cewa wai mashrutul mar'ati in nafa'at bi qarab sana kada magana da laraba suke yi wai ba mata shawara in wai shawara ma ta yi amfani to za ta za ta rushe al'amari na shekara za ta annan shekara kuma in ma ta yi amfanin kuma in ma in kuma ta yi amfani ba za ta rushe rayuwa gaba daya dole hira ce ta mutane ba nasibin na shari'a ba sai ya ce wa min haƙƙin mar'ata ala rajul daga cikin haƙƙin mace na tara kenan akan namiji an yarji a ilaiha ba'da al-isha mubasharatan wa alla yasahar kharij al-manzil ila sa'atin mutaakhiratan min al-layl iya daga cikin haƙƙinta mutum ya koma bayan isha kai tsaye kada ya bi dare ya raya dare a wajen gida har zuwa ƙarshen dare saboda su suna sallar isha a ƙarshen dare don ba muna ga muna jira ana jira ya mace a yi ta su za a yi ta kusan karshen dare ne an ce yin ta na wuri su sun dare na harko na na harko suke yin ta na harko abin da yi manzo Allah ce zuwa suke dare shine lokacin suka yi zuwa da isha mahi yawan lokacin su mun muke yin nan kusan da wuri muke yin ta mu yanzu ana ke su da suke zama isha kin sai kiran ta su ana yin ta bayan sallar isha za ki ci adam tana nauyi wani ga munafiki saboda munafiki ya ci tuwa ya sha ja cika ciki kuma dare yayi na dai ba ganin shi ya yi wani cin ciki bai dawo sallar isha sai ka ce sallar asuba da isha tana wa munafukai wani su a can da he an yi magariba ake zuwa gida citu zuwa a citu bayan sallar magariba can an citu an kare kuma daga bayan su sai a fito a yi sallar isha kai a lokacin nan da wuya ya shiga gida ya laɗe ga duhu ba kowa ta ganin shi ba ya za a zo sallar isha shi sai suke take musu wahala damun su a cikin dare suke ta kware ba ina mu da masin da wuri yace فإن هذا يعرقها ويزعجها قلقا عليه domin yin hakan yakan sa mata tsoro tsoron dare ka te ka barta ya sa mata tsoro in lam tadum fi sudur fi sadariya al wasawis wa shukuk in tala sahar wa takarrar balle ma in ya zamanto bayan tsoro yakan ta sa dan daryawa ka shiga wani wuri ne ko ka je gidan wata ne tun za ka kwana ka waye ta balle in daren ya tsawo sai ta ka akwai wani abu daban dai ana yawan haka bal min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul alla yashhada fil bayt ba'ida anha walau fi salati hatta yu'addi haqa iya bayan wannan ma iya daga cikin haƙƙin mace akan namiji kai ya bi dare nesa da gida mana kai kai ya tsawon dare a gidan kanshi kakka bar ta tsawon dare ko da sallah ce kai ka zama sufi kurin kai sallah kurin cikin dare ba ruwanka da ita to tana da haƙƙi bayan ka bata haƙƙinka haƙƙinta to ka kai naka wa min huna daga wannan mas'ala ta bata haƙƙinta an kar nabi sallallahu alaihi wasallam ala abdullah bin amr wa tul saharihi wa itizal imra'atihi dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ga abdullah bin amr na bin umar bin amr yanda yake tsawon dare da kaurace domin shi an ce baban shi ne ganin da hali an mai anami irin dan gata wadda ake ji an alma mishi kuma amma shi ko kallon da kallon bata shi ba kallon bata shi ba kurin shi sallah kurin azumi sallah kurin shi cikin dare sallah kurin kiyamul layl kuma dare da rana kuma ga azumi ga karatun qur'ani kurin aki shi kenan kurin matar shi ne ta gaya uban ta ce gaskiya wa ni tun da aka ni gidan nan abdullahi bai taba diban da nake ba bai taba buɗe sutura ta ba don tana kuma ta wata wata tana kumya ke ta kwaje kuma ta gaya uban shi kuma kurin akwai matsala kurin ya kirawo shi ta wallahi shi sura karata qur'ani ta dauki surorin qur'ani masu na azaba wannan layira su suka dauki ta da kasa irin su waqi'a irin su irin su wannan masalatul ayoyin irin su wannan ayoyin masu magana akan layira da su su suka hana shi magana shi awon mace bi tunanin mace daga ce lamarin ba haka biki annabi ce yana ba magana bace ya kame magana wannan ba haka bane ba tana da mataka tana da haƙƙi idan ka iya da haƙƙi cikinka na da haƙƙi Allah na da haƙƙin shi ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙin shi shi na annabi kace mishi to yanzu abin da zama Abdullahi Qur'ani kullum sai Qur'ani aka ce yawa to yanzu abin da za a yi a wata kai sau daya sai ci haba ya Rasulullahi haba wata a wata da Qur'ani to aka aka dai kai magana a sati to haba sati satin musa gwada ga satin rasulullah ta yi kusa na kaɗa ya gaba sai da annabi ya faɗa shi daga kwana uku ka ƙara ka karje kwana uku bakin kwana uku duk can ka kai kwana uku a can sai ƙurani kakka ka sai sai ƙurani a ƙasar kwana uku wasu yayin kamar kullum a sauki bakin daidai a ce ya yawa kuma azumi ce kullum aka ce a wata uku ta haɓa rasulullahi sai aka yi ƙarshe da annabi ta to yanzu daga wannan azumin annabi dawud daga shi kakkare kullum yau azumi gobe azumi gobe azumi hutu gobe azumi haka yake za a annabi daura iya yi yau azumi gobe sha tsaurawa shi mace daga baya bayan ya shiga wasu shekaru ya ce ya nadama zama abin da annabi ga mace da shi ya yi daga ba abin ya kare shi sai da ta kai abin ya tsauri misali yanzu ba ya azumi ba yau gobe sha sai kwana uku hudu ya yi kuma sai huta kwana hudu haka abin ya mashi wahala daga baya dai to a takaice dai ana muna maganar haƙƙin mace na maganar kaka karshe mata ko da a cikin gida dai ka karshe mata ya ce wa ƙala annabi ya ce mishi ƙala lahu inna li zawjika alayka haqqan da ya cikin haƙƙoƙi da yore mishi na makwabta ne har ɗan ziyara na maganar kuma nan ya ka magana da muna cikin maganar mata ya ce matarka tana da haƙƙi a kanka ruwa da bukhari muslim sun rubuto salon wurare ya ce wa min haƙƙil mar'ata ala rajul an yi adila bayanaha wa bayana darratiha in kana laha darra ya yi adalci tsakanin matan shi a tsakanin matan shi ɗan akwai kishiya ya yi adalci tsakaninsu in akwai kishiyar ya ce ya adilu bayanahu mafi ta'am wa sharab wa libas wa sakan wa mabit filfirash ya masa adalci tsakaninsu wajen abinci wajen abin sha wajen tuha wajen masarki da kwana ashirin huda ka kaurace ma wannan kaje kuma wannan kaje wajenta ya ce da wannan su ne abin da aka dora abinci da sha da komi a yi adalci nan magana wasu masu kama maganar bambanta 'yan ƙauye da 'yan maraya wannan wata fahimta ce kuma kuskure ce an samu sun yi wani magana na saka misali wanda za ka 'yan maraya da 'yan ƙauye in ka ba misali 'yan maraya makaroni da kuskus ya ka ba 'yan ƙauye burabusko da tuwon labshi da daudawa eh ita wannan kasar wata kaji da ordevil wasu na cewa baka yi laifi ba na wani musa kwanan kuskure kuskure ne gaskiya wasu a zai wajen kowace abin saba rayuwa ne wannan kuskure ne haka ce adalci dai da tawakin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama iya da ɗiyan sarakuna da ɗiyan masu kuɗi da ɗiyan diga da ana gurbikin amma in zai daidai ke kullum a musulunci ana waye kaiwa ne ne ba matanka ba a kai matsayinka za ka daidaita matanka akan halinka in kai mai hali ne ko ta ji daɗi kowace ta ji daɗi wai ba san ji daɗi ɗan kawai ke dawo kawai ƙarwa maraya ba san ji daɗi shi ɗan kawai ba sauke ko maraya ba da ya ji daɗi na wasu an yi sa'aki a koma kawai wa zai koma wa zai koma kawai mai zaura idan ta ɓaci ke shi ma ɗan kawai so yake ji daɗi kin ba hujja cewa wai a bayan kawai da kayan kawai da daudawa da wannan ba haka bane ba ko ce a bata abin da adalta musu yace kenan duk waɗannan ci da sha da tuwa ko ce ka ba ta ce ka ba wannan jaba ka ba wannan wakas a duka da maganar masarki da daya yace wala yujuz an yahifa fi shay'in min dhalik aw yajura wa yazlim bai halitta ya karkace wajen wani a cikin wani abin da aka jero bai dacewa ya yi zalimci ya hihita wata akan wata ya yi zalimci bai halitta fa inna Allah harama zalim domin Allah bai girma da baya ya haramta yin haka qala annabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu mar'atani famala ila ahadihima aw ila ihdahuma dun al-ukhra ja'a yawm al-qiyamati wa shiqquhuma wannan ruwaya abu dawud turmuzi nisa'i ibn majah daga da suna araba san ka ruwaya abu dawud nisa'i turmuzi ibn majah sun zo da ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa man kana lahu mar'atan duk wanda yake da mace biyu famala ila idahuma sai ya karkata wajen daya yayi data akan daya duna ukhra kada ya bar daya wannan halin shi azabar shi ja a yawon gobe kiyama zai zo a yilin kiyama ko shiku humayil bangaren jikin guda shanye kamar zaman tasirin ta bigi haka zai zo na a shanye wani a hili a zaɓi ta bayyana kenan kenan haɗari ne laifi ne wani shi ne haƙƙi goma ta yi jero ke zai zama kajiba kenan nan abinda shi ne ya tato wannan haƙƙin goma yakan yi wani malami ya ƙara ko da rage ko da shiga cikin wani shi ne nan goma ya jero maka na harko yin mu'ashara kamata mu'ashara bil ma'ruf ko na maganar haƙuri akan ta na maganar kare mutuncinta kiyaye ta daga shiga haɗari karantar da ita ilimi na darura na addininta da kare mata addininta kaka mata tozarta shiga abin da bai dace ba kuma wajen huta kai za ka bata uzunin huta eh da kiyaye kula da addininta na maganar kadda ka bude sirrinta tuna asiri kuma ka ba ta shawara cikin abin da ya shahe ku na gida kuma kadda ka tahi ka barta cikin dare kai kana waje kuma ko da a gidan ka ka barta ka shiga ibadarka ka barta ita kadai sai ka ba ta hakkinta ta kwangaje ka taka kuma abu na goma yin adalci tsakaninsu a akwai kishiya sai yake cewa hazihi hi hukukun nisa ala rijal wannan goma da muka jero su ne haƙoƙi na mata da aka ɗorawa maza fa'ala man arada an yi ishi sa'idan an yi shi ta hita filƙiyar biya da zaujati duk mai san mai neman rayuwa ta ƙwarai lahiyayya sa'idar rayuwa to ya ƙoƙarin kula ba mata shi wannan haƙƙin tabbas za a samu kyakkyawan zama za a samu gida lahiyayye mai aminci kusura lahiyayya in ka kiyaye wannan abin da aka jero وعلى الزوجة أن تقض أن تقض طرفها أن تكسر زوجها إن قصر في حقها ita kuma mace kada ci a ai ta karanta ko ta karatu mata ta makaranta ta karanta wannan haƙoƙi wanda dole haƙƙin mace ne akan namiji ita kuma ta ce gaba da san fursan sai an mata a'a ita ma ta riƙe ido ta kau da kai dan an samu wani haƙƙin lalle haka aka ɗora mishi mutum mutum ne zai ya samu da kasa harshen cikawa ka ta ce a san fursan ko ya baki na tun da haka aka a shar'ance dole an bar san fursan ya bar su kai haka wannan ya bata zamantakewa dan mutum mutum ne yace wa Allah tuqabila taqsir bi mithlihi kada kuma ita ma ta ce tunda wannan haƙi ne na karanta an ce haƙi ya bai mini ba to ni ma zan mai kaza ni ma zan mishi irin shi ni ma zan bar bashi haƙe shi don akan samu rigima da yawa cikin iyalai na wata kurin ma zuwa unguwa ma gabata zuwa unguwa ba ya ta ce kuma ya kubari na na rama wata ma za ta yi kwanciya da wata ce dan bai mata kaza ba ta kwanciya da shi akan samu haka na kurin wani abu duniya kun ta ce ta kiya wata dalilin baka mata ba wani abu da bayan ta ce ta wani cikin ƙashe ɗayan dare ta yi wuce cikin gidansu kuma ya muni gida ta shiga sai abokin shi sai ta yi sai suka ta yi biko suka ta yi biko ran uban sai ka faɗa yanzu kai ɗaya ɗaya ko ta kai ɗaya ɗaya mace ta fito gidan ka zo gidan ka zaka zaka ka faɗa ka faɗa sai ya bincika me aka yi ba sai shi abokin ya ce baba ka ji hankalinka kai yanzu me za ta mai a ƙarfin an ce ƙarfin ɗaya na dare ɗaya na dare zai koyo ta to gida bakar sai ya yi shuru ta yi bai bin da hankali bai bin da hankali ina gane ko menene kai wurin kwanciya ne ta kiya abin da ka rikicin kyan kwanciya ne to za a ce ƙarfin ɗaya dare koyo ta to gida me baka da mai kawo da ya gano menene ta yi baka bin da hankali kenan ita kata ce ya muka zama mai kaza da kuma ta masaka nan ta wani abu kamar sabai su ce a su masu rama sun kamar sun kaza bai dace ba kenan don har akwai mata don lalacewa wata samu labarin mijinta yabin mata sai ta mata ta abin daga dama kaza mu zaka abu ya kai lalaci Allah kuma ta masaka nan masu lalacewa wajen namijin su sun samu labarin yabin mata a waje ita mai ta ce ita mu zaka abin daga dama Allah kiyaye yace bal tajtahida fil qiyam bima alaiha lahu abinda ya dace ta yi kokarin kulawa tsayawa da haƙƙinta wanda aka ɗora mata nashi ta yi kokari ta bada nata in shi ya bari wa bidhalik da wannan halin ne dan ta mun zo mashi manashin haka zai yi ga nata a kanka to kai ma kanka ce san fursan ko haka ne abu kowa kai ce gaba ɗaya haƙƙi na an bani ko wannan kai wannan shi kamata kowa yi in an samu hakan za su samu kyakkyawar rayuwar sa'ida ya ce wa bizalika ta wannan cika waɗannan haƙoƙi ta taƙirul buyutu wa ta hana al'usur ta wannan ne gidaje za su zama gidaje tabbatattu ba tashin hankali kuma a samu nutsuwa a cikin iyalai wannan shi ne ɓangare na haƙƙin mace a kan namiji yanzu sai haƙƙun rajula alal mar'a sai haƙƙin shi namiji da aka ɗora mata ya ce inna haƙƙin rajula alal mar'ata azim haƙƙin mace haƙƙin namiji akan mace iya da girman gaske bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam azamatahu bi qawlihi fi ma rahu al-hakim wa ghayru min hadith abi sa'id حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها فلحستها ما أدت حقه yace haƙƙin mace akan namiji iya girman gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana girman haƙƙin namiji akan mace inda yake atarwa da hakim ya rubuto da wannan hakim hadisi Abu Sa'id al-Khudri yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa haqqu zawji ala zawjatihi haƙƙin namiji akan matar shi ya ce allaukar ta bihi ƙurha inda a ce namiji iya da wani miki miki ƙurha miki ba ciwo ba ka sabo miki fasa miki da tsohon ƙurji ko a ce mijinta iya da tsohon ƙurji miki falahastaha falahasataha sai dan biyayya ta goge mai wannan mikin ta sa da halshe ta lashe ta lashe wannan jinin ko mugunyan mikin da halshen ta ko ta wani mai hala ko to ko da haka ta yi mijinta iya da miki ta lashe da halshe ta misali ne to katta ce ce ma'addat haƙahu ba ta biya haƙƙin miji ba wani shi ne kinan girman haƙƙin a kanta yace wal mar'atu kayyisatu al fatinatu hiya allati tu'azzimu ma azama Allah wa rasuluhu wa hiya allati tuqaddiru zawjaha haqq qadari fatajtahidu fi ta'atihi li'anna ta'atahu min mujibati al janna yace al mar'atu al kayyisa al fatina mata al kayyisa mai wayo al fatina mai hankali mata mai wayo mai hankali yallati tu'azzimu ma'azama Allah rasulu ita ce wanda take girmama abinda Allah da manzon shi suka girmama ta ce mace mai wayo mai hankali wahiyar lati tuqaddiru zawjaha haqqa qadari ita ce wata ke girman mijinta haƙiƙanin matsayin girman mijinta tana ba shi girman iyaka na ladabi na kyautatawa fatashtaidu fi da tana kokari ba da iyakar himmata wajen wa mijinta da'a yace li anna ta'atahu min mujibatil janna domin da'a mace ga namiji iya cikin abin da yake sa ta samu aljanna yace qala sallallahu alaihi wasallam sallam iya cewa idza sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhil aljannata min ay abwabiha shi'it ruwayar da hakim ibn majah sun zo da ta yace annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa idza sallat almar'atu khamsa idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar cika cika wa samata shaharha ta azumci wata na ramadan kin ta tsaye da sallah ta yi azumi wa hafizat farjaha ta kiyaye farjinta ya ce wa ta'at zauja ta wa mijinta da'a kina an jero abinda suke masu mahimmanci akan wa miji da'a qila laha za ce wannan mace gobe kiyama kenan udkhilil jannata min ay abwabiha shit ki shiga aljanna daga kofar da kike so kenan ne kamin miji ba ta janna kenan da'a ga namiji tana cikin abin da ke sa mata ta samu aljanna inda kasan kenan kishiyar haka ba ta samu yadda kasan misali in ta bar sallah ta ki azumi ta ta samu aljanna ba su kiyaye farcin ta ba to haka ma kenan kin da'a ga namiji yana hana ta aljanna shine magana yake cewa fa ta'ammali ayyatuha almuslima kaifa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ata zawj من موجبات الجنة كالصلاة والصيام فالزمي طاعته واجتنبي معصيته yace ki ji ki lura ya ke al'uwa musulma ya ke musulma ki lura ki ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya da'a ga namiji min mujibatul janna daga cikin abin da suke sawa a samu aljanna irin su sallah su azumi yadda ya gama su tare da'a ga mijinki ya ce farzami ta'ata don haka ke musulma ki lazimci da'a ga mijinki wacce ta nabi ma'asaitu ki ƙaurace ma ki nisanci saɓawa mijinki fa'in na fi ma'asaitihi gadabar rab subhanahu wa ta'ala domin a cikin saɓawa mijinki akwai hushin Allah e kina ya kira sabon makanki Allah ya hushi da ke subhanahu wa ta'ala ya kawo cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو مرأته إلى فراشه فتعبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها يكاو فترى النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الوقت بما مداما هيجي الله كان إن شاء الله سي مكان حديث سي متقبل إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته